أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda jiya mun kwana a wannan sura ta suratu hudin kuma a cikin kissar annabi nuhu alaihi salatu wassalam a nan muka kwana a lokacin da mutanensu suke gaya masa bakan magana kuma yana mai da martani kuma a cikin hikima saboda su dama can Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko su domin su isar da saƙo cikin hikima don haka yake mai da martani amma kuma cikin hikima masu cewa mu ba mu ga wanda suka bi ka ba sai koma baya waɗanda ba kowa ba su ne ke tare da kai su ne suka bi ka wanda dama can al'ada ce ta annabawa in an diba za a ga waɗanda ba kowa ba su ne za su fara karɓa kiran annabawa hadisin na bukhari da ke cikin kitabul imani na abdullahi bin abbasin wanda ya riwaita ta kan abu sufyana ka san lokacin da su su abu sufyana suna cikin kafirci ba su musulunta ba herakala ya kira su ya gayyace su a fada shi yana yi musu tambayoyi kun ce wani ya bayyana a ƙasarku yana cewa Allah ya aiko shi to zan muku tambayoyi don haka tambayoyin da zan muku za ku amsa ya ce abu sufyana ya komo gaba duk waɗanda yake tare da su na kafirai ya ce su koma baya su suna baya abu su yana gaba to tambayoyin da yake yi a lokacin yana cewa menene yake kira zuwa gare shi to shi ne yake cewa yana kiran abauta ma Allah kada a yi ma Allah tarayya ya girgiza kai hirakala ya girgiza kai ya ce to bayan haka fa ya ce a cikin kakannin shi akwai sarakuna suka ce a'a ba a taɓa sarki ba cikin kakannin shi suka dai ta ba da amsa yana tambaya herakala abu sufyana na ba da amsa to daga ciki ya ce shin manya-manyan masu faɗa a ji su ne suka amsa suke bin shi ko kuwa talakawa ne wanda ba kowa ba to sai ce ai ran kai da waɗanda ba kowa ba ne a gari su ne suke bin shi ya ce to wannan annabi ne ya ce hum atba'ul anbiya dama can waɗannan ɗin nan da ake cewa a razilu na babiyar ra'ayi da sauransu ya ce hum atba'ul anbiya dama su ne mabiya annabawa yana ta tambayoyi don ya tabbatar duk tambayar da yi an ba shi amsa ya rike ya aje sai ya ga ta ƙara tabbatar mashi da shaidar cewa lallai annabin ƙarshen zamani ne ya bayyana to wannan kaga abin da yake karantar da mu dama waɗannan da ba kowannan ba ba a ganin su kowa to su ne mabiya annabawa to shine da aka ce ya kore su ya ce a in na kore su ai na yi zalunci in na kore su na yi zalunci in na kore su na yi zalunci kuma za a haɗu a gaban Allah Allah ya musu sakayya yace innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun to abin da yace musu kenan to shine yace wa ya qaumi ya ku mutane manyan surni yana kiran su cikin labafa haka aka tarbiyanci mai da'awa ba ka taho ba kamar ka banka ma mutane wuta kana ce musu kafirai kana ce musu yan bid'a kana ce musu kaza a'a da ladafa ake so in kana ladafa sai a fahimce ka kuma ita ce shine uslubi na da'awa amma kadiro abinda wani ya dade shi ita an fahimta shi kana son da ƙarhi da yaji da tsauri da gallazawa wai sai ya bi abin da yake yi ya taho kan fahimtar ka wannan ba uslubi bane na da'awa uslubi na da'awa latafa kai a hankali in kai a hankali sai a fahimce ka amma lokacin da ka diro mutum to ba kamace ya fahimce ka ba amma in ka bi ɗafa ka tausasa kai a hankali ka nuna mashi baƙin shi kake ba abin da yake kai kake so ka raba shi da shi domin shi ne Allah ya ce in dai da'awa ce ta gaskiya za ka yi laɗafa kuma ka kira zuwa ga addinin Allah da hikima bil hikmati wal mau'izatil hasana don haka yake cewa ya qaumi ya ku mutane na man yansurni min Allah in barattuhum da kuke cewa in kore su yanzu wane ne zai kare ni watan a wajen ubangiji in na kore su ai la nasirali banda wanda zai kare ni banda zai wanda banda wanda zai taimake ni a gaban Allah akan koras su da nayi a wajena tare da suna masu imani suna masu imani kuma in kore su to yan je gaban Allah me zan ce ma Allah wane ne kuma zai kare ni ai ban da wanda zai kare ni manyan surni ai ban da wanda zai kare ni afala tadhakkarun yanzu ba za ku wa'astu ba ku gano cewa kasancewarsu ba kowa ba bai hana ya zan suna da matsayi a wajen Allah ba kasancewarsu ba su da kuɗi ba su da mulki su ba su manyan mutane ba ne da suke faɗa a ji duk kasancewarsu wannan ba zai hana su girma da matsayi a wajen Allah ba afala tadhakkarun ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك الله الله تبارك وتعالى شكب دي من بيان أمسر النبي نوح عليه السلام النبي نوح يشكب دي ولا أقول لكم ko da kuke cewa wai ni ban da komi ni talaka ne ta ya zan zamo annabi to ai magana kuɗi ba su taso ba yace wala aqulu lakum indi khaza'inullah ai ban taba ce muku taskar Allah ta dukiya ta arziki tana wajena ba ban taba ce muku haka ba ban taba ce muku haka ba kaji irin waccan amsa da Annabi sallallahu ta'ala sallam ya taba bayarwa yace ban taba ce muku indi khaza'inullah taskar ubangiji tana wajena ba kaji ɗaya kenan balle ku ce ina naga kuɗi yaushe nake mai kuɗi har zan ce Allah ya aiko ni ai magana ba ta kuɗi ba ce kuma ma ai magana kuɗi ba ta taso ba don ban taɓa ce muku in indi khaza'inullahi ba taskar ubangiji tana wajena wala a'lamu al-ghaiba kuma ban taɓa ce muku na san duk abin da yake fake ba ban taɓa ce muku na san duk abin da yake fake ba balle ku ce ni ban cancanci zama annabin Allah ba saboda sai na san duk abin da yake ɓoye yace ban kuma taɓa ce muku haka ba wala aqulu inni malak kuma ban taba ce muku ni mala'ika bane faufau waɗannan abubuwa duk yana kawo su waɗanda sun dogara da su wajen soke da ture annabtar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam don haka yake cewa duk waɗannan abubuwa ban taɓa muku da'awar su ba ban taɓa ce muku na fi kowa dukiya ba ko in diya za inu lahi taskoki ubangiji na wajena ban taɓa ba ban taɓa ce muku na san duk abin da yake ɓoye ba ban taɓa ce muku ni mala'ika ba ne wannan kamar ayoyin da suka gabata mun dai yi bayani akan abin da ya shafi sanin gaibi da kuma abin da malamai suka tabbatar na abin da ya shafi gaibi shi an ce gaibi abin da ya faku gabarin ka ko abin da ka faku gabarin shi wanda shi ake ce ma gaibi wanda ma gaba anka ko ma gibta anhu abin da ya faku gabarin ka ko abin da ka faku gabarin shi shi ake ce wa gaibi to gaibi din nan hawa hawa ne kuma dole sai an bi wannan tahalili in dai za a tabbatar da alkur'ani bai warware junansa ba sai an tabbatar da wannan tahlili shi gaibi hawa hawa ne akwai abin da Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya ban masani babu wata halitta wadda ta san abun fil ardi wala fis sama ko a sammai ko a kasai ko a cikin mala'iku ko a cikin annabawa ko ma annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam tare da girmansa da cewa babu irin shi babu kamar sa a halitta Allah to ko shi bai san wannan abin ba wannan ya ke buga sanin Allah wannan shine gaibi na farko mataki kuma na farko sannan abin da Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin gaibinsa ya sanar da wasu bayi gaibin kuma tabbas gaibi ne abin da yake fake ne abin da yake ɓoye ne sai a ji wasu bayin Allah annabawa suna faɗin wannan gaibin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da su shi ma wannan gaibi ne wanda sahun farko a cikin bayan Allah waɗanda Allah ya sanar da su gaibin da ya sanar da su shine sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan annabawa sannan auliya'u wanda duk zamu ji insha Allah misalai na sanin gaibin annabawa gwargwadon abin da suka sani kuma duk yadda za ka yi ba za ka iya ture shi da cewa ba gaibi ba ne ba za ka iya cewa ba gaibi ba ne sannan kuma waɗannan ayoyi sai a ce to waɗannan ayoyi da ke magana akan kore wasu sanin gaibi sai ga Allah tabaraka wa ta'ala wasu su yi istisna'i wasu kuma su yi wato idlaqi ba ma istisna'i ba togewa irin kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ka faɗa musu ya rasulullah ka ce ba wanda ya san abin da yake fake abin da yake koyi a cikin sammai ko a cikin kasai illa Allah sai Allah ba wanda ya san gaibi ba wanda ya san abin da ke boye a cikin sammai ko kasai illallah sai Allah to kaga wannan ta kore sanin gaibi ga baki daya ita ba ma wani istisna'i ko kaga kenan gaibin da Allah tabaraka wa ta'ala bai sanar da kowa ba ko annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah bai sanar da shi wannan ba kuma akwai dalilai da yawa wanda manzo Allah ke faɗi yana cewa a ranar tashi alkiyama zai wa Allah kirari yace yanzu maganar nan da nake da ku ban san lafuzzan da zan ma Allah kirari da su ba sai dai lokacin yayi Allah zai man ilhamar su sannan in ma Allah kirari da su lokacin neman ceto sannan akwai alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulih Allah tabaraka ta'ala ce Allah shine masanin gaibi kuma baya bayyanar da baya tsinkayar da koda daya ala gaibihi amsa gaibinsa illa man irtada min rasulin sai wanda Allah ya zaba daga cikin manzanni fayyudli'ahu haka Abdullahi ibn Abbas ya ce in ya zabe shi illa man irtada min rasulin sai wanda Allah ya zaba daga cikin manzanni ko shine wani manzo to fayyudli'ahu sai Allah ya tsinkayar da shi gaibin to kake na ashe akwai wanda Allah ke tsinkayarwa wannan tafsirin Abdullah ibn Abbas ne na daidai wannan istisna'in kuma ko ba tafsiri ai ka san akwai istisna'i illa man irtaka an ce ba wanda Allah yake Allah bai tsinka da gaibin sa bai bude shi zan kowa sani sai waɗanda ya zaba kenan yana tsinkayan ma waɗanda ya zaba ko wani wuri kenan sai ya ce akwai kuma da ya ce walau kuntu alamul ghaiba tastasabtu min alkhairi wanda mun yi shi bara da bayanin shi tas da maganganun malamai da suka yi akai sannan wa ma kana Allah li yutli'akum ala al-ghaibi walakin walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah bai tsinkayar da ku akan gaibi sai dai yana zaɓin waɗanda ya so daga manzanninsa shi ma Abdullahi ibn Abbas ya ce fayyu ahu in ya zaɓe shi sai ya tsinkayar da shi to da Allah cikin halitta ba cikin manzanni ba cikin halitta kaf akwai murtaba kamar manzan Allah wanda Allah ya yarda da shi babu kamar manzan Allah illa man irtada illa man irtada din nan farko manzan Allah zaka fara kawa shine illa man irtada sannan walakin Allah ya ji tabi min rusulihi akwai mujtaban cikin halitta Allah kamar manzan Allah ai kaga ba wanda an mujtaba dama sunansa ne murtada Muhammadul Murtada Muhammadul Mujtaba duk sunayen manzan Allah ne sallallahu ta'ala sallam to wanda Allah ya zaba sai ya sanar da shi wani abu daga gaibinsa haka Abdullah ibn Abbas ya ce fa yudli'ahu sai ya tsinka da shi wani abu daga gaibi ba ana nufin duk abin da Allah ya sani ba manzo Allah ya sani a'a ko alama ba mai da'awar haka nan sannan Abdullah ibn Abbas a wannan tafsiri ya ce watan ma kana Allah li yudli'akum ala al-ghaibi fa qala inda al-istisna'i illa man irtada min rasulih fa qala fa yudli'ahu sai Allah ya tsinka da shi to saboda haka anan da wa'annan ayoyi wanda suka istisna'i suka tabbatar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya san gaibin da ya sani wanda Allah ya sanar da shi wanda shi wannan abin kafin manzo Allah ya bayanin shi ba wanda ya san shi to menene wannan ba gaibi kenan ba abinda ba wanda ya san shi sai Allah to sai ya zama manzo Allah ya zo yana bayanin shi gaibi kenan su waɗanda ake faɗa musu gaibi ne gare su gaibi ne gare su ba san shi ba amma manzo Allah gashi yana bayanin shi wanda babu iyaka hadisai ingatattu waɗanda suka tabbatar da sanin gaibi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi na gaibi nan kuma in an ce annabi ya san gaibi sai ba ya mai da annabi Allah bane ko kadan bai mai da annabi Allah ba ko kadan domin abin da ya sani shi ya sani kuma ba ya sanar da shi Allah ya sanar da shi wato kenan har yanzu dai yana nan abdullahi wa rasuluhu ko Allah ya tsinka da shi gaibi bai tashi daga abdullahi wa rasuluhu ba yana nan bawan Allah manzon Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin abubuwa da yawa waɗanda dukkan su gaibu ba ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba wanda ya san inda rai za ta faɗi ta mutu ko ina za ta faɗi ta mutu ko a yaushe ne za ta faɗi ta mutu sai Allah ba Allah faɗi haka ba to sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wasu mutane ga inda za su faɗi su mutu ga ma abin da za su ci na ƙarshe su mutu ga lokacin da za su mutu duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin wasu wannan ai gaibo bane daga ciki akwai watan labarin naka taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta ɓace a wajen yaƙi shi kenan sai kafirai munafukai sai suka rika tsegumi suka ce wai kaji shi fa ne ya manzo Allah ya ce aji a nemo mai taguwarsa saboda iska aka yi guguwa mai karfi sai ta bazama da ta bazama sai ta bace ko da guguwar ta kwanta sai ba ganta ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aji a nemo sai munafukai suna cewa wai kaji shi da kada awai ya san gaibi kaji shi da kada awai ya san gaibi da zai ke ce mana wani ya mutu a madina yanzu yanzu muna nan ko wajen yaki yake ce mana wani ya mutu a madina amma shi da ke bada labarin wani ya mutu a madina amma bai san inda tago shi take ba munafikai ke faɗin haka kaga kenan inkarin sanin gaibin annabi sallallahu ta'ala sallam daga munafikai ya taso ya samu asali su suke cewa to da suka faɗi wannan maganar kuma ba gaba annabi suka faɗi ba to sai sanin gaibin sai ya motsa yana motsa manzo Allah ya ce duk a huta wani magana komi taguwa ta tana daji kaza kuma ta je cin itaciya kaza ne sai akalatta ta sargahe ga kai iccen don haka maza maza a je can ka kowa ya wani wuri sai can gurin kuma aka je aka same ta a wurin a dajin da manzo Allah ya faɗi a sifar da manzo Allah ya faɗi a iccin da manzo Allah ya faɗi saboda wasu sun ce bai san gaibi ba wai yana da wai ya san gaibi in ya san gaibi ya faɗi da tago shi take mana ba shi ne zai ke cewa wani ya mutu a Madina bina ba mu labari anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to kaga wannan shida ce na Allah na sanar da shi gaibi kuma ya tumbatsa da aka ce ma bai san gaibin ba kuma yadda ya tumbatsa sai bayanin gaibin ya ƙara bayyana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayyana da wannan al'amari na gaibi haka wafatin sayyidina usman shahada sayyidina usman manzo Allah ya bayanin ta kuma gaibi ne sayyidina usman yana raye lafiyar shigar amma manzo Allah ya faɗi cewa shahada zai yi kuma ga lokaci ga yanayi lokacin sayyidina abubakar ya shigo zai shigo ne mi izini sahabin da ya tsaya yana gadi na annabi sallallahu ta'ala sallam sai ce wane ne ce abubakar ne ce to bari a nemi izini ya ce manzo Allah ga abubakar ne yana neman izini ya ce ai mai izini ya shigo kuma kai mai bushara da aljanna wa bashirhu bil janna kai mai bushara da aljanna sannan sayyidina umaru shi ma haka nan yace kai mai izini ya shigo wa bashirhu bil janna kai mai bushara da aljanna da aka kawo yace ga sayyidina usman ya zo yace kai kai mai izini ya shigo kai mai bushara da aljanna amma ba'da balwa tusibu baya hadu da matsala da musiba da bala'i na yan tawaye suka zagaye gidan sayyidina usmanu har da ƙarshe ne suka kashe shi to amma manzo Allah yayi bayanin shahadar sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wanda wannan bayanin shahadar sayyidina Usman da bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin shahadar sa Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaici wannan takan Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu takan Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu haka nan shahadar sayyidina Ali sayyidina Ali ana zaune lafiya lau manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yace yace bana ba ku labari ba bi ashqad nasi mafi tsiyatan mutane yace mutum biyu ne yace ashqad nasi rajulai yace uhaymiru samud allazi aqara an-naqa watal kudaru wanda ya soke tago annabi salihu yace shine ashqa na farko sannan yace wa daribuka ya ali yace da wanda zai sare ka ya ali sai nuna gabar kansa ya ce ala hazihi hatta tabtalla minka hazihi ya ce wanda zai sare ka nan har sai gemunka ya yi sharaf da jini ya jaja wur da jini ka ji hayyar da sifar kashewar da tsaran da za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za a yi masayidina Ali sai da manzo Allah ya faɗe shi to wannan wanda Imam al-Hakim ya rawaita wannan hadisi na ba da labarin wafatin sayyidina Ali da shahadarsa kuma imamul hakimi ce hadisin gatacce ne abu nu'aymin takan ammar ibn yasir ya ruwaita ya ce annabi sallallahu ta'ala wasallam ya ce ashkan nasi har ya zuwa karshen wannan hadisi to daga cikin dai gaibobin da manzo Allah ya bada labarin su haka nan kashi ammar ibn yasir wanda bukhari da muslim sun ruwace shi takan abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu da kuma takan ummu salama radiyallahu ta'ala anha manzo Allah sallallahu sallam ya ba da labari watan akan mutuwar Ammar ibn Yasir akan shahada Ammar ibn Yasir manzo Allah ya ce taqtulu kal fi'atul bagiya yana da lafuzza da yawa hadisi yace wata jama'a ce wadda ba ta kan gaskiya su za su kashe ka ya kai Ammaru aka ce wata rana gini ya faɗo mu Ammaru sai aka taho aka ce manzo Allah gini ya faɗo mu Ammaru ya mutu sai maza Allah ya ce a'a Ammaru bai mutu ba yana nan da rai shi ku tai ku tono min Ammaru mutu Ammaru tana nan gaba a wajen yaƙi zai mutu yace taqtulu Ammaran alfi'atul bagiya wata jama'a wadda ba su kan gaskiya yaƙin da suke ba na kan gaskiya ba su ne za su kashe Ammaru kaji wannan kenan sannan wata rana Ammaru ya yi rashin lafiya fagushiya alaihi sai rika suma wannan an roice shi ne ta kan maulat ta ammaru ɗin bararriyar ammaru ko yadda ammaru ya yanta sai ta ce sai muka kewaye shi muna kuka sai ya ce ya juyo haka yana suma can da ya farfado sai yake cewa atakhshawna an amuta ala firashi hada yace faqad akhbarani habibi rasulullah annani taqtuluni alfi'atu albaqiya yace kuna tsoron in mutu ko habibi masoyina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man cewa wasu mutane ne waɗanda ba su kan gaskiya su ne za su kashe ni kaga ba zan mutu ba irin mutuwa ta rashin lafiya a kan gado ya ce kai har abin da zan sha na ƙarshe a duniya sai da manzo Allah ya faɗa mai ya ce maskatu labanin tsala na nono shi ne zan sha shi a abin sha na shi a abinci na na ƙarshe a duniya sai gashi an zo siffe yakin siffe daidai sansani sai gashi an kawo mishi nono tsalan nono ya sha yana sha sai aka yana murmushi aka ce lafiya kana murmushi ya ce a to ina san yau haduwa da manzo Allah ta yi yau za mu haɗu da manzo Allah aka ce lafiya ya ce na san za a kashe ni yau saboda manzo Allah ya faɗa min abincin da zan sha na ƙarshe shine tsalan nono su in manzo Allah ya faɗa musu gaibi suna tsananin gasgatawa ba su shakka kaji mutuwa fa zai amma murna yake zai haɗu da manzo Allah sannan kuma bai shakka dan ya san wannan maganar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta tashi da aka ce manzo Allah ya faɗa mani ga abin da zai faru ga nonon da zan sha wannan kashe ammaru hadisin ya kai mutawatiri domin sama da sahabbai goma sha sun kusa ashirin waɗanda suka ruwaici hadisin kashe ammaru wanda ya zo da yawa a bukhari da muslim da baihaqi da sauransu duka sannan annabi sallallahu ta'ala wasallam ya ba da labarin mulkin wasu ƴan yara ya ce Allah ya kare kai kiyaye ka da mulkin ughailima watan ƴan ƙananan yara su ne za su yi mulki wanda halaka al'umma ta za ta zamo ala aidi ugailima min quraish abu huraira ya ce ba don da ba ta faɗuwa ba da na faɗe su kuma na faɗe su da sunayensu da ko ‘yan gidan suwa ne ‘yan gidan suwa ne ‘yan gidan suwa ne duk maza Allah ya faɗe su mulkin su ya zidu to haka maza Allah ya ishara mulkin ‘yan yara wanda halaka al'umma ta zai zamo a bisa hannunsu wannan ba gaibi ba ne wa ibnu kasir ma ya kawo shi a cikin annihaya fil fitani wal malahim kadiba shi zaka gani duk waɗannan abubuwa na labarun gaibi akwai shi cikin sahih wa mu'jizatin nabi na shi al-hafiz ibnu kasir din kuma ya kawo shi a cikin annihaya fil fitani wal malahim yana bayani akan fitintunu da manzo Allah ke faɗin za su faru har zuwa ƙarshen zamani abubuwa zai faru lokaci kaza abubuwa za su faru lokaci kaza duka waɗannan abubuwa labaru ne na gaibi labaru ne na gaibi annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam hadisin huzaifa ibn al-yamani wanda hadisin bukhari da muslim sun rawace shi yana cewa qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama maqaman ma taraka ila qiyam as-sa'ati shay'an illa dhakarahu alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huzaifa ya ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a matsayi ya riƙa yi mana kuɗuba aka yi ni ana kuɗuba ya ce kai ba abun da ya raga bai ambace shi ba har tashi alƙiyama ya ce ma taraka shay'an ko ma taraka ila qiyamis sa'ati shay'an illa zakarahu sai ambace shi ya ce wanda ya san an yi haka ya san an yi haka wanda bai sani ba kuma bai sani ba Huzaifa ya ce da yawa nikan ga abu ya faru wallahi sai abun ya faru sai in tuna annabi ya taɓa faɗin irin wannan abun zai faru lalle wannan abin zai faru sai ya faru sannan in tuna ya ce da ka san mutumin da ka sani sai ya doguwar tafiya da ya doguwar tafiya to sai ya daɗe bai zo ba sai wata ran kwaɗan sai suka kuka zo ka san za ka tuna ka taɓa sanin shi ko ya ce to haka in abubuwa sun faru nikan tuna manzon Allah ya faɗi cewa za su faru wannan labarin gaibi ne kuma shi ibnu kathir da irin su imam al-baihaqi a dalailin nubuwa da su imam suyudi a cikin alfasa'isul kubra duk suna kawo shi ne sunan babin ma babun fi ikhbarihi bil guyubil madiya babun fi ikhbarihi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bil guyubil mustaqbala babi akan bayanin ba da labarin gaiboban manzan Allah waɗanda suka wuce babin ba da labarin gaiboban manzan Allah waɗanda aka tasamma to kaga wannan duka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam watan ya Allah ya sanar da shi abin da ya sanar da shi na gaibi saboda haka abin da ba a yi adalci da ba a yi a tantance shin wai ya san komi aka ce a'a annabi ba wanda ke da'awar annabi ya san komi Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake masanin komi da kowa allazi la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai haka amma abin da Allah ya sanar da kuma manzon Allah ta fuskar gaibin ya sanar da shi don haka cewa ilimin gaibi daban labarin gaibi daban wannan abin da bahaushe ke cewa wai ba cinya ba ne kafar baya wata falsafa ce wadda ba ta fitarwa duk mutum sai ya tsare cewa ilmul gaibi daban khabarul gaibi daban to ai ilmul gaibi da khabarul gaibi mutum ya rarraba su wannan wani abu ne na daban abu ne ma wanda sai a mutum dariya ai mutum bai taɓa ba da labarin abin da bai sani ba ko abin da ka sani ne kake ba da labarin shi don haka wannan abin da manzon Allah ka ba da labari abin da ya sani ne ko kai ka kwatanta ka gani ka taɓa ba da labarin abin da baka sani ba in dai ba shaida zur za ka yi ba baka taɓa ba da labarin abin da baka sani ba duk labarin da kake bayarwa min ma'aluma ta ne abin da ka sani ne kake ba da labari a kan shi don haka cewa khabarul gaibi daban ilmul gaibi daban wata falsafa ce wadda la tusminu wala tughni min ju'in sai mutum ya gama kawo ta gaba ɗaya sai zan bata wadata ba bata warka ba abin da ake magana dai yana nan abin da bai korun ba kuma bai koru ba ya ce ban taɓa ce muku na san gaibi ba wala aqulu lakum inni malak kuma ban taɓa ce muku ni mala'ika ba ne ai gaibi yadda na ce hawan hawa ne akwai wanda ma har auliya sun sani tun daga kan sahabbai sai na umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu shike yana kan mimbarin hudu ba amma Allah na mai kashfi yana ganin wani gaibi wanda duk wanda annan Madina a masallaci bai san me ke faruwa a nahawan da ba nahawan da kasar Farisa ce ta kasar Iran amma sayyidina Umaru yana ba da command ga sojojin shi waɗanda ke na hawan da yana aljabal aljabala ya sariya ya sariya ku yi gefen dutse ku yi gefen dutse kuma sautin sai na umaru ya kai musu haccan na hawan da kuma suka ci kuma suka bi umarnin wannan kwamal ɗin da ya ba su irin wanda kwamanda ke ba sojojin shi kuma aka yi nasara sahabbai nan gaban sai na umaru aka yi ta maganganu ah to wani al'amari kuma na amirul mu'minina wani irin al'amari ne kana nan kuma kana da magana da masu wanda ke na hawan da sai gashi da suka dawo suka ce sun ji maganar sayyidina Umar na ba su umarni lokaci kaza a rana kaza wannan Allah ya sanar da shi wannan gaibin ne ta fuskar karama kamar yadda Allah ya sanar da annabawa abin da ya sanar da su na gaibi ta fuskar mu'jiza sayyidina Abubakar ya dibi matarsa ya ce ya mace za ta haifa ya mace za ta haifa kuma ta haifi ya mace ya yi kyauta kwandunan dabino ga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha yace kin ki zuwa ki karba mana biki hauzi ba in ne fati baki hauzi ba ya zamo gado ku kuma masu gado na maza biyu ne da ƴan uwanki mata biyu ƴan uwanki maza biyu da ƴan uwanki mata biyu tace na san ƴan uwana maza biyu Muhammad da Abdurrahman da ƴan uwata guda Asma'u to wace ce guda yace ga ta nan a ciki ina ganin ta mace ce za a haifa kuma aka haife da macen wannan ba kashfi bane Allah ya masa to shi ne ake ce ma kashfi sai Allah ya ma kashfi kaga wani abu daga cikin guyuba abubuwan da suke koyi Allah ya sanar da kai wannan gaibi kuma wanda ba kai ba bai san haka ba kuma baka isa ka ce wannan abun ba gaibi bane in ba gaibi bane kowa ya faɗi shi mana kaga gaibin ne kenan sannan abubuwa da yawa waɗanda suke na gaibu ba waɗanda suke da yawa wanda a nan madarijus saliki na ma in ka diba ibnu qayyim yana tabbatar da akwai lokacin da sukan zo gaban malamin su ibnu taymiya ya rika ba su labarin abin da ke cikin zukatan su da Allah abin da ke cikin zuciya ba gari ba ba abin da ke cikin zuciya ba gari bane har Allah na cewa masani ne bi zati suduri alimu bi zati sudur masani da abin da ke cikin zukata to sai ibnu qayyim yace da yawa muka zo je ibnu taymiya muna sai ya rika bamu labarin abin da ke cikin zukatan mu kuma mu ji daidai yadda ya faɗi hakan daidai yadda ya faɗi hakan yace har muka ce shin wai baka ci gaba da yi mana bayani yace ai in ina ci gaba da yi muku bayani watsewa za ku yi saboda sai mutum ya to sai in bashi labarin abin da ke cikin zuciyar shi to in ya san ya kullo wani abu ba zai nuho wajena ba duk sai ku wace to in dai zai tabbata wannan ibnu qayyim yace a babin firasa firasatul mumini yace ya tabbatar da cewa ibnu taymiya na basu labarin abubuwan da ke cikin zukata kaga babu hanya ta ai inkari na sanin gaibi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama abubuwan yana da fadi mun yi shi mun yi shi shi ma ba su dai ba amma duk lokacin da nukuda ta zo ana jaddada irin waɗannan watan abubuwan da ke a ƙarƙashin wannan magana yace ban taba ce muku ni mala'ika bane wala aqulu lil ladina tazdari a'yunukum kuma har abada bazan ce ba bazan ce ma waɗannan da a'yunukum idanunku take musu kallon wulakanci waɗannan da suka ce a razilu na badiyar ra'ayi ɗin nan koma baya waɗanda ba kowa ba ya ce ni waɗannan da kuke ma kallon banza waɗanda idanunku ke wa kallon banza na wulakanci ni ba zan ce musu ba lan yutiyahumullahu khaira ni ba zan ce musu wai Allah ba zai ba su alkhairi ba ko kaɗan eh ba zan ce haka nan ba ko kaɗan yace Allahu alam bima fi anfusihim domin Allah shine masanin abin da ke cikin su Allah shine masanin alkhairin da ya kunsa a cikin su min alkhairi na alkhairi wai babu wanda ya san abin da Allah ya kunsa a cikin su na alkhairi sai shi da aka ce wala wallah Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah shine masani wasu kan fassara shi da tafdilin a ce Allah shine masani wasu kuma sai su ce ayi ladabi wane ne ma ke da sanin in ba shi ba za ka sai a ce Allahu alam Allah shine masani kawai ba ma wani masanin sai shi Allah shine masani bima fi anfusihim da abin da ke cikin zukatansu inni wai abin da ke tare da su na alkhairi inni idan lamina zalimin in na faɗa musu irin abin da kuke faɗa musu cewa ba kowa suke ba kuma ba za su zan kowa ba kuma ba su da matsayi a wajen Allah kuma ba su da matsayi a duniya da lahira in na faɗa musu haka inni idan in qultu zalika kenan lamina zalimin yace ina daga cikin waɗanda suka zalunci kansu wai ma na suka ajiye hukunci ba muhallin shi ba kadu ya nuhu to kaga magana ta kai ta komo ya faɗi sun faɗi shi ya fara faɗi Allah ta abudu illallah inni lakum nadhirun mubin kaga shi ya fara Allah ta abudu illallah su kuma suka mai mashi da martani shi kuma ya sake mai masu to yanzu shi kenan sai suka ce yanzu dai magana ta yi tsawo ya nuhu ya kai nuhu kad jadaltana ka tsawaita jayayya da mu ai aqalta jidalana ka tsawaita jaya da mu jaya ga mun gare baka saki an ja ka ja an ja ka ja babu alamun zaka saki kad jadaltana ka yi jayayya da mu fa akasarta jidalana kuma ka tsawaita jidali da mu jayayya da mu fa atina bima ta idina in kunta min as-sadiqin yanzu dai tunda mun ki fahimtar juna kai baka fahimce mu ba mu ba mu fahimce ka ba kai baka sakan mana ba mu ba mu sakan maka ba to yanzu ayi hukunci fa'atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin ka zo mana da abin da kake ta burge mu da shi na azaba in ba mu imani ba azaba za ta sauka in ba mu imani ba kaza zai sauka kaza zai sauka to fa'atina bima ta'iduna yace ka zai ke mana da abin da kake burge mu da shi in kunta min as-sadiqin in dai ka zamo daga cikin masu gaskiya shi jayayya a addini kamar yadda Imam al-Qurtubi eh bayani ya ce kashi biyu ce jayayya aja aja aja aja a cikin addini ya ce akwai wanda yake mai kyau ya ce mahmudun wal jadalu fi dini mahmudun ya ce ai jayayya a cikin addini don a hitar da gaskiya wannan abu mai kyau ne ya ce wali haza jadala nuhun wal anbiya'u qaumahu to ai saboda haka wani annabi nuhu da annabawa watan waninsu da sauran annaba suka yi ta jayayya don mi don a tabbatar da ɗayantuwar Ubangiji. Kaga wannan jayayyan mice ce mai amfani ce, don a tabbatar da ikon Allah, don a tabbatar da biyayya da ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce wannan mai kyau ce, annabi Nuhu da sauran annaba sun yi hatta ya zara alhaƙu, har gaskiya ta bayyana. Faman ƙabilahu, wanda ya karɓi gaskiya bayan ta bayyana ai kaga sai an kwata an buga an ja an ja sannan gaskiya ta hito to a lokaci ya ce wanda ya karbi gaskiya an ji hawa aflaha ya tiriba ya samu babban rabo ya ce umar raddahu amma wanda aka ja aka ja ya gano gaskiya kuma ya ki karba ya ce khaba wa khasira ya taɓi ya yi hasara to kaji jidali jayayya wadda take mai kyau yace ammal jadalu li ghairi alhaqi amma jayayya ba don gaskiya ba shi wanda ka jayayya ya san abin da yake rigima kanshi ba gaskiya ba shi da kanshi ya san abin da yake jayayya kanshi ba gaskiya ba ne amma manufar shi ta kowane hali ta kowane hali sai gaskiya ta tau sai ƙarya ta taushe gaskiya manufar shi kenan to kaga wannan jayayya ba ta Allah bace jayayyar da kullum manufa sai ƙarya ta danne gaskiya sai ƙarya ta danne gaskiya sai waɗanda suke maƙaryata sun danne masu gaskiya to wannan jayayya ba ta da kyau imam al-qurtubi ya ce fa mazmumun irin wannan jayayya wadda ana son sai an ka da gaskiya ƙarya ta ka da gaskiya ya ce fa mazmumun wa sahibuhu fid daraini malum ma'abucin irin wannan jayayyar abin zargi ne duniya da lahira saboda haka kaji don haka irin wannan jayayya da ake ji to ba jayayya ba ce wadda take abin zargi in dai kan maganar Allah ya ci annabi ya ci a yi nutso a nemo hujja da gaskiya tare da goyon baya da dafawan magabata to irin wannan ba abin zargi ba ne ko kaɗan lalle a yi don al'umma su gano gaskiya a tantance tsakanin tsaki da tsakuwa wannan abu ne mai kyau to saboda haka jayayya akwai mai kyau akwai mara kyau don haka yake cewa jadaltana ka yi jayayya da mu ba sarta jidalana kuma ka yawaita ka cika jayayya da mu ka tsawaita suka ce aksarta din nan ai abalta ka tsawaita jayayya da mu fatina bima sayyidina in kuntum min as-sadiqin kala innama to wannan magana da suka yi cewa ya zo musu da azabar inda gaske ke yi za ta taho sai annabi nuhu ya ce sai Allah ya ce kala annabi nuhu ya mai da martani ce innama ya'tikum bihillahu in sha'a ai maganar zuwan azaba ban da hannu ciki ba nau bane ban da hannu ciki ba nau bane innama za ka sai hasru wai babu mai hannu cikin zuwan azaba inna ma keɓe ya ati kun bihillahu Allah tabaraka ta'ala ne zai zai koyi muku bihi da azaban nan in sha'a in ya so gaugauta ta in sha'a ta'jilahu lakum eh fa inna amrahu ilayhi al'amarin sauka azaba ilayhi yana ga Allah la ilayya ana yace bai gare ni ko kadan don haka wannan al'amari na sauka azaba yana ga Allah subhanahu wataala kuma ya ce in dai magana sauka azaba ne ku taka a hankali ku daina gaugawa ayarar da duk azabar tattaho wa ma antum bi mu'jizi ba za ku iya tsere ma Allah ba ko kana
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن ربكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون
annabi Nuhu alaihi salatu wassalamu sai ya ci gaba ce wala yanfa'ukum nushi ai nasiha ta ba za ta yi amfani gare ku ba watan sai aka gabatar da abin da jawabi bisa ga kaddarawa wai in dai watan ni manufata ba ni da wata manufa ina rattu face ina nufin an ansa lakum in yi nasiha gare ku to ina nufin in yi nasiha gare ku in kana Allahu yuridu an yughwiyakum in Allah tabaraka wata'ala na nufin halakar da ku sai ya halakar da ku abin da ya nufin ya halakar da ku sai ya halakar da ku da shi to wala fa ku nusi duk nafiya da zai ba za ta amfane ku kaga shine ma'ana aka ce in kana Allahu yuridu an yughwiyakum in Allah na nufin ya halakar da ku to wala fa ku nusi duk nasiha da nake kai nasiha da nake ta zubawa ba za ta amfane ku ba ai nasiha ta ba ta amfanin ku in Allah ya zartar da cewa sai kun halaka huwa rabbukum wa ilaihi turja'un kuma duk yadda na so ku ban kai ubangijin da ya halicce ku ba duk yadda na so ku shine mana huwa rabbukum dan sai a ce to me mafhumin kawo huwa rabbukum wai aka ce tuna da mafhumi biyu mafhumi na farko wai duk yadda nake jin tausan ku ina muku nasiha kak ku halaka to wanda ya halicce ku ya ya fi ni tausan ku to kuma yana nufin halaka gare ku to niyya na iya ne niyya na iya zaka huwa rabbukum wanda ya halice ku mai renon ku yana nufin halakar da ku ka gani ba abin da na iya nasiha ta ba za ta amfanar da ku ba aka ce huwa rabbukum kuma mafhumi na biyu cewa huwa rabbukum ai duk yadda kuka yi duk yadda kuka yi ba za ku tsere ma Allah ba huwa rabbukum shi ya samar da ku shine mai renon ku to ina za ku wa ilaihi turja'un kuma ilaihi zuwa gare shi ne turja'una za a maishe ku qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ce am yaqulu naftara suna cewa suna cewa iftarahu annabi nuhu shi ya kirkiri wannan magana ta cewa a bauta ma Allah kada a yi ma Allah tarayya wa abudullahi wala tushriku bi shay'a ku bauta ma Allah kada ku yi ma Allah tarayya suka ce wannan kirkirar annabi nuhu ce haka wata fasara kenan suka ce kul suna ce am yaquluna lallai suna cewa ko bal yana da ma'anar bal am din tana da ma'anar bal ai bari dai yaquluna kafira annabi nuhu cewa suka yi iftarahu annabi nuhu ya kirkiri wannan magana cewa abauta ma Allah a bashirka wasu malaman tafsiri kuma suka ce lamirin nan na iftarahu wato yana koma ma annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam jumla ce mu'tarida ana cikin kissar annabi Nuhu sai aka yi itirali da bayani akan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan shine jigo shi aka saukan mazancan kuma shine mai isar da zancen sai aka ce am bari dai ya na kafiran makka suna cewa iftarahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro na alqur'ani ya kuffaru kafiran makka suna cewa إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم افترى هذا القرآن ومن الله ذكر القرآن سي الله تعالى تقول كفدا مس يا رسول الله إن أن دوكا دا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكي إن أن دوكا دا النبي نوح أكي هشيتو إن افتريته فعلي إجرامي تو مدوكا ni na kirkire shi ba Allah ya aiko ni ba to ai zunubin kirkira in dangana ma Allah ai bai kan kowa yana gare ni ni na daukan ma kaina nauyi ni na daukan ma kaina nauyi me ya shafe ku ba abin da ya shafe ku in ma kirkira ce a kaddara na kirkira na jingina ma Allah to ai fa alayya ijrami sururi ko zunubin kirkiran nan fa alayya yana kaina haka na ma in abin da nake faɗi gaskiya ne kuma zunubin dangana man ƙarya ku ce na yi ma Allah ƙarya kuma zunubin yana kan shi da abin kaddarawa wallahu alamu bi asrar kitabi wa ana bari mimma tujrimun wa ana ni annabi nuhu yace bari'un makubuci nike mimma tujrimun daga abun da kuke dangana man shi laifin da kuke dangana mini shi na kirkirar ƙarya danganawa ga Allah ku ce wai abin da nake faɗi na kirkire shi ne na dangana ma Allah yace to na ku kuta gabarin abin da kuke dangana mani bi nisbatil iftira'i ilayya da danganta iftira'in kirkira shine ƙarya yanke ilayya zuwa gare ni wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qablika illa man تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون
الله تبارك وتعالى دي wannan magana ta in kana Allah yuridu an yugwiyakum malaman tafsiri suka ce wannan aya karara tana raddi ala butlani wa hadhihi al-aya dalatun ala butlani mazhab al-mu'tazila والقدرية ومن وافقهما yace wannan aya cewa in Allah yana nufin halakar da ku yace to wannan aya tana nuni a bisa bacin mazhabin watan mu'tazila firkan nan da ake ce mu'tazila da qadariyya da waɗanda suka yi daidai da su a irin mugunya aqidar su suna cikin alfiraqu dalla watan kungiyoyi na bata waɗannan da suka bace kuma suna batarwa sun bace a aqida saboda haka su aqidarsu cewa suka izzamu an Allah ta'ala la yuridu an an ya'sil asi suka ce in mai sako ya sako babu nuhin Allah ciki wai babu nuhin Allah ciki Allah ba zai yi nuhi ba ko kadan babu nuhin Allah haka nan ma in kafiri ya kafirce babu nuhin Allah a ciki wai babu irada ta Allah kenan a ciki kenan akwai wani abu da za a yi wanda halitta za ta yi babu nuhin Ubangiji. To, wannan magana watan ta saba ma'aƙida wadda take ta daidaita a sunnati. Suka ce kuma duk wanda ya ɓace, shi ya ɓace, wai babu nuhi na Allah a ciki. Abin da ke nufi irada daban, umurni daban. An fahimta? Ta sai suna cewa ai babu nufin Allah, babu irada ta Allah a ciki. sai aka ce to wannan aya tana musu raddi domin karara ga alkur'ani na tabbatar da cewa in kana Allah yuridu an yugwiyaku in Allah na nufin batar da ku halakar da ku kuma in kana Allah yuridu an yugwiyaku dinnan tana musu raddi sannan kuma dukkan alfarqu dalla jagoran su a cikin irin wannan aqaid din wayannan aqidun miyagu shine iblis to iblis ma in aka ɗauko maganar shi sai ta yi raddin maganar irin waɗannan batattun mu'tazila da ƙadariya domin shi iblis ɗin ma da ya koyar da su wannan batar shi ya tabbatar da watan ana bacewa da nuhin ubangiji wai wanda ya bace ya bace ne da nuhin ubangiji domin shi da kanshi ya ce fa bima agwaita ne ya ce tun da ka halakar da ni lallai ni ko zan bi ɗiyan adamun nan wanda a sanadiyar shi aka halakar da ni to sai na bi su na halakar da su na bi su na zamo dalilin halakar su ga baki ɗaya to wannan kaga ai iblis ma ya tabbatar da cewa yana raddi akan wancan mazhabi na mu'tazila da qadariyya sannan kuma wannan magana ta annabi nuhu alaihi salatu wassalam ita ma tana raddi saboda haka in aka bi waɗannan aqaid za a yi ta ganin kuskuren su da bauɗewar su akan tafarki wanda yake na gaskiya tare da nassosa na alqur'ani kaga wannan aqida da nassin alqur'ani ya ruguza ta kuma ya karyata ta shi Allah tabaraka wata'ala babu wani abin da zai faru ba da nuhinsa ba babu abin da zai faru ba da nuhin ubangiji ba sai dai babu umarninsa a wasu al'amurra cewa a kafirci wannan babu umarnin Allah ko kadai inna Allah la ya'muru bil fasha Allah bai umarni da alfasha ko kadan kaga kenan ba da wai umarninsa aka sabe shi ba ba da umarninsa aka kafirce masa ba amma lallai da nufi wanda Allah ya nufi ya kafirce lallai sai ya kafirce shi bai da wani abu wanda kuma Allah ya nufi ya imani ya zama akan hanya matabbaciya lallai zai zama akan hanya matabbaciya kaga irada kenan to saboda haka a kankare irada nufi na Allah tabaraka wa ta'ala a irin waɗannan abubuwa to wannan ba mazhabi bane na aqida wadda take ta ahlus sunnati wal jama'a tana daga cikin alfirqu ad-dalla an ce lokaci ya go ta an kai aya ko wa na bari min ma tujrimun wa ohiya da nuna sai mu tashi Allah ya nuna mana gobe Allah ya karba mana abin da muka karanta abin da muka yi daidai ubangiji Allah ya karba mana Allah ya ba mu ladarsa wanda muka kuskure ubangiji Allah ka yafe mana don alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ka yadda da mu ka yadda da al'amuran mu ka sanya mu cikin bayin ka waɗanda ka yadda da su bi jahi sayyidina wa maulana rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ka ba jahan mu zaman lafiya Allah ka ba jahan mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka zaunar da mu lafiya fitintinu da rigingimu da ake fama da su ubangiji Allah ka yaye mana Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙaruwar arziki Allah ya yi talauci da tsanani da matsatsi a cikin al'umma musulmi Allah ya yi talauci da tsanani da matsatsi a cikin al'umma musulmi da alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sauran garuruwan musulmi da ake fama da tsanance-tsanance da tashe-tashen hankula da kashe-kashe ubangiji Allah ka yaye wannan tashin hankali Allah ka zaunar da musulmi lafiya duk inda suke Allah ka jibinci al'amuran musulmi duk inda suke da alfarma sayyidina rasulullahi duk wani mugun tanadi da ake kulla ma musulmi da musulunci a wannan ƙasa da ma sauran ƙasashe ubangiji Allah kai mana magani Allah kai mana magani da alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya alfarma sayyidina rasulullahi marasa lafiyan mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya marasa lafiyan mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya bijahi sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam akwai wani bawan Allah dab da za mu fito karatu ya roki addu'a bai da lafiya shekaru to ubangiji Allah ka yaye masa Allah ka bashi lafiya Allah ka yaye mashi ya ciya wajen shekara bakwai yana fama da rashin lafiya to Allah yaye mashi Allah ka bashi lafiya Allah sa wannan rashin lafiya kafara ce bijahi sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama akwai kafin a rufe akwai sakonni bismillah
alhamdulillah sakunan da ke akwai shine akwai tabino da aka aiko da kuma sadaka alkur'ani da kuma kudade da al'umma suka aiko domin neman addu'a haka kuma ana sanar da al'umma cewa akwai kaset wanda aka yi na shekaran jiya mai magana akan tawassuli da kuma karatun malam na shekarar da ta gabata a cikin kasar na CD wanda yake da bukata sai ya zo ya ga malam harazumi domin ya karba wayannan su ne sakonni insha Allah
to fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله haka ma akwai makulli da wani yayyan in ya yadda makulli